من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin a daren talata biyu da watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyu da watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na Al-Furqan yake wannan unguwa ta Tudun Morai a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wanda yau da yardar Allah zamu tashi darasi na 42 a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya datar da mu ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a muna cikin bayani da mala yake ta karantar da mu a asa asar na saban Allah subhanahu wataala da kuma irin abin da yake samun an daya annabi Adam akan abin da suke aiwatarwa na kurakurai da zinubai wanda a satin da ya gabata mun karanta mafadar malam da yake cewa wa zakara ibn abi dunya wa zakara ibn abi dunya abi dunya an al-fudail bin iyad ibn abi dunya ya hakaito a cikin littafinsa al-uqubat daga al-fudayl dan iyad daga cikin malamai magabata zahidi ko qala ta auha Allah ila ba'd al-anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga wasu wani daga cikin annabawa wani daga cikin annabawa Allah yace da shi idza asani man ya'rifuni sallattu alayhi man la ya'rifuni a lokacin da wanda ya sani ya saba min Allah ya ce ni kuma sai na dora masa na jagorantar akan sa wanda bai sani ba idan wanda suka san Allah subhanahu wataala suna saban Allah subhanahu wataala to ba shakka sai Allah subhanahu wataala da ya dora musu wanda bai san Allah ba balantana ya ya ya tausaya musu shi yasa ya tabbata a cikin addu'o'i da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kaka dora muna wanda baya jin tsoronka daga cikin balantana ya yaji yaji tausayin mu ina fatar mu fahimta kada Allah ya jarrabe mu da shugaban da baya jin tsoron Allah to ya aka ce kun mutum baya jin tsoron Allah ba yadda za a yi tausayawa bayin Allah subhanahu wataala to zamu tashi malace wa zakara aida ibn abi dunya ya ambato har yau min hadis ibn umar yarfa'u daga hadisin abdullahi dan umar yana danganta maganar daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kace yarfa'u yana rafa'a maganar zuwa ga ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa la taqumu as-sa'atu fa za a yi tashin alkiyama ba hatta yab'atha Allahu umara'a kadhaba har sai Allah ya sanya jagorori makaryata sun jagoranci al'umma ba za a tashi alkiyama ba inji ma'aikin Allah face sai jagorori makaryata sun jagoranci al'umma shugaba ne da aka shugabantar a ƙaramar hukuma a ma'aikata a sama duka gaba ɗai sai a wayi gari wai ga shugaba wanda yake jagorancin ƙasa ɗaya yana wa ‘yan ƙasan ƙarya ya ce za mu yi za mu yi kuma ya tabbatar wallahi ba za su yi ba ya tabbatar ba za su yi ba wa wuzara a fajara da kuma ministrori fajirrai idan aka ce wuzara jam'u wazir wazir kuma shine duk wanda zai zamanto na hannun dama na shugaban ƙasa wannan shugaban ƙasa zai dora sa ya ya dinga kula da wani bangare wanda ake kira yanzu minister a wannan lokacin ko to da kuma ministrori fajirrai da za su ta zauna a tabitin ba a sallah ƴan mata na rawa suna suna watsa kuɗi suna tabi suna dariya ai wannan duka suna cikin fajir fajirci ko masha Allah wa a'wanan khawana da kuma mataimaka mai yaudara wanda za su kama musu ayi aikin kuma sai kaga an yiske an dora mutum a wani wuri kawai sai ya yaudara yayi babakere da handimeshin da kuɗin al'umma ya cinye mutum ne za a dora shi a bashi amanar ɗiyar mutane ya karantar da ita kuma mata ciki kaga wannan an an samu cin amana bakin ƙarshen cin amana kenan a aminta da kai a baka a jagorancin wani abu kuma kai kha'inci a ciki wa urafa a zalama da kuma masana azzalimai gashi an san abu amma kuma za su ke zalunci ko a cikin addini ko kuma a gwamnati daga bari ana ana samu ko sai da mutafatan Allah ya kare mana mutuncin mu da imanin mu wa qurra'a fasaka da kuma makaranta fasikai gaske mutun ya kai makaranci ya kai qari'i ana ci da shi amma kuma duk wani dangin fasikanci yana aiwatarwa shan taba ba ta gagararsa har ma daga ciki zaka tarwai malami kaga sai yana shan sigari ko kaga sai yana shan irin wannan irin wannan tabar baka taba san sami eh ta ai tana ƙara fikira inji inji ubawa Allah shi rufa muna asiri qurra fasaka kaga dalibin ilimi ya kai dalibin ilimi ya kai dalibin ilimi makaranci amma kuma ko ka tarar da shi ya bata awa uku yana kallon India kuma tana birgasa ba far accident da travel ba tana birgasa duk wannan nauyi ko ka gansa da da da da da da M Sharif a ekutar kawai inda za a zauna cikin kuto za a sa Qur'ani kowa na ji amma yana sa bluetooth a kunne kuma waka yake saurari ana samu ko ba samu eh Allah ya roha mana asiri simahum simar ruhban kana ganin su kaga masu jin tsoron Allah shine simahum simar ruhban kana ganin su kaga bayin Allah nagartatu wa qulubuhum an tanu minal jifi sai dai zukatansu kuma saboda lalacewa sun fi jifi ne ya unci fatan da sa aljif sai zaman to jami'i kenan na na jifa qulubuhum an tanu minal jifi zukatansu sun fi maskaiwari zukatansu sun fi maskai kasan idan abu ya mutu aka yar yana kumbura ya tawari ko to zuciyar ta irin waɗannan mutanen ta fi gwara warin maske da wannan da wannan zuciyar amma fa a fili ka gansu siffa simahum simar ruhubat kana kidin su kala kana cewa wannan ai dange ne na ɗaya daga cikin annabawan Allah haka ne kana fasa kuɗi ajiya kuma an kare da kai Allah ya rufa mana asiri ahwa'u ahwa'uhum mukhtalifa soyayyen rayuwar su daban-daban kowa da irin abin da yake so na san zuciya wani shi kaza yake so wani harkar mata wani harkar kudi wani harkar cin hanci da rashawa wani kowa da irin tasa musibar fayutihu Allah lahum fitnatan ghabara muzlima sai Allah ya koro musu wata fitina mai gamewa wata ke mai tsananin duk sai Allah ya jarrabi wannan al'umma idan aka samu haka a doran ƙasa to sai Allah ya koro musu wata fitina da take hadewa kuma da take muslima mai duhu kuma ba ta barin kowa faitahawa kuna fiha sai su tsumbula cikin wannan fitinar yanzu daga cikin fitinar da Allah ya jarabi wannan al'ummar kuma la akwai jini ba fitina ta ta yanar gizo musamman harkar TikTok wani fa da yake shiga ba dan ya kalle malamai bane yake shiga ko dan ya da da'awa iya abin da yake kalla daban wata da take amfani da wannan kai kuna da labarin yanzu akwai yaran da idan shawa tana tana da shawa wallahi kai TikTok za ta shiga irin ababe na fasikanci tana gani kawai bukar tabiya wannan ma fitina bace yanzu malaman aka bari a baya wajen TikTok hatta kai yanzu akwai malaman da ana kiransu malaman TikTok amma shi shi ba zai wa'adi ba a masallaci yanzu da Allah ko inda kamata a kantar mutane kamar masallaci eh a ina manzon Allah ya karantar a masallaci amma shi wa'adi ne kawai a TikTok ne kuma zaka ji kalimatu ke irin na yan TikTok ne zai a dinga amfani da su sai malami yana kina istimalin kalamai na na batsa a matsayin sa na malami mai kuma da sunan malinta ba da sunan dan iska ba fa wannan kuskure ne kadibi dukkanin hadisan annabi suke bayani akan abin shafi irin misalin jima'i to zaka ga manzo Allah bai cika fitowa bai da su karara kinaya ake kawa arabi yana kawo kinayar abun ne ina fatar mun fahimta yanzu misalin a umratul ahkam sati da makaranta hadisi dake nuna cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo hajjatul yazo umara zai koma baya an ida sai ke cewa sai ya nemi irin abun da duk mutum yake nema da iyalinsa amma yake magana nan jima'i amma ba fitar da shi ba kiri da kiri saboda addinin musulunci addini ne kan da mutane kunya yawan irin wa'annan kalmai ba da malami ba da kowa ma daga cikin abin da ke rage maka mutunci da mutane shi yasa wasu malamai suna ganin akwai akwai wa'azin da matashi bai kamata yayi ba akwai kalmatu cikin da kai matashi bai kamata kai amfani da su ba lokacin da kai amfani da su wanda suke sauran ka in ba su fahimci abu ba suna ganin kamar birgewa ne amma duk mutum mai tunani da hankali ya san cewa kwaba kake yi ko kun bayyana Allah ya datar da mu to sai yake cewa ahwa'uhum mukhtalifa fayutihu Allah lahum fitnatan ghabara'a mudlima fatahawakuna fiha sai su fantama su fantama cikin wannan fitimar yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake a hannunsa la yunqadanna al-islamu islamu urwatan urwa wallahi za a dinga walwale musulunci kulli bayan kulli mutane za su dinga walwale musuluncin su kulli bayan kulli kasan akwai nawaqidul islam ko wanda nan kusa Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta littafi akai ababe guda goma masu fitar da mutum daga cikin musulunci zaka kai mutane mutai zai abin da yake naqida ce lil islam amma la ya'tabiruhu shay'an misali yana cikin nawaqidul islam adamu takfirul kafara rishin kafirtar da wanda yake kafiri shi ma kafirci ne rishin rishin kafirtar da wanda yake kafiri kafirci ne kun baita mutun ne kafiri yanzu misali sai mutun ya ce shi kawai ba zai sallah ba sai a ce dari sai ce ana ana ara ana la ara wujubiha ni ba na ganin dole cewa sallar sai kai musulmi ne ko kafiri eh yana jayayya shi bai raba da sallar musulmi ne ko kafiri kafiri to sai a samu wanda zai daure masa gini ce a to ai ra'ayin sa ne yana gani tunda fa inda sace to wannan abin shi ma kafirci ne shi kansa wannan abin kafirci ne na daga cikin nawaqidul islam muwalatul kuffar wa muhabbatuhum cuɗanya nuna ƙauna da soyayya wa kafirai akan musulmai da ma ba su gudunmuwa wajen aroshe musulunci wannan kafirci ne kaji kana son mutum kafiri Allah fa cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu inda mutum da imani ko a zuciyarsa ba radda za a waye gari ya jira son kafiri a zuciyarsa Allah rufa mun asiri sai ce to la yunqadanna al-islam urwatan urwa za a dinga walwala musulunci kulli bayan kulli hatta la yuqalu Allah Allah har a waye gari a doran kasa babu mai cewa Allah Allah ba mai kiran sunan Allah za a zo lokacin da kasan nan ba wanda zai kira sunan Allah akai kada Allah ya nuna wannan lokacin yace la ta'murunna bil ma'ruf ko ku yi umarni da aikin kwarai wala tanhauna 'anil munkar kuma ku yi hani akan mummuna aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum ko kuma Allah ya dora muku mutanen banza daga cikin ku ko ku zamanto masu umarni da aikin kwarai duk inda ka gana wani abu na aikin kwarai kai umarni akai kaga misali alas yanzu fa aikin umarni da aikin kwarai ya ya takaita a cikin al'umma ala sabil misal misali na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh idan yazo zaman tafiyan karshe at-tawarruk manzon Allah yake yi haka ne hadisin yana muwadda hadisin yana yazo a a cikin bukhari muslim ya kasa annabin Allah zaman karshe a sallah yana at-tawarruk yana zama a tawarruk shine mutun ya zauna a a a mazaunarsa ta dama ta hagu afwan sai ya kafa kafa ya sanya jiro kafarsa ta hagun sai ya kafa kafar dama haka annabin Allah yake yi mun karanta a sifatu salat ko sai sai ka shiga galiban masallaci da mu ba a yi kuma sai ka tar ba a mutane wa'azi akai hatta irin wannan gyara sahu ba a a yi da sallah ga mutane ana ana tashi ana to jama'a minti biyar dan Allah akwai hadisi da zan karanta ba a yi ba umarni da yake mu yanzu in ka je masallaci an tashi an ce assalamu alaikum dan bara ne aka ana tashi wannan kaje dan bara ne ko ana neman taimako a masallaci amma a mutane nasiha ba an bari eh ba sa sarar wasiya an yi ne a gwada ko a zo fada fada ya kamata ma a fara sai fada fada yau ku yi program za mu shiga unguwa kaza za mu je fada kaza ku kai musu takarda cewa za ku zo ya kuma ku biya da kayan shahi duk ba laifi in ma suna shan shi za ku saya musu aje ku zo ku musu wazi ku nuna musu muhimmancin rayu muhimmancin addinin Allah da zuwa karatu a ji hankalin su sannu sannu kana ganin yau ina aka yi wannan satin wani wata aka zo aka sake da ikon Allah wata mai zuwa sai ka tarar ɗaya daga cikin su aje makaranta wallahi an ci nasara amma sai kuna ganin ko muna ganin ai mutanen banza ne tunda suna kaza suna kaza ba ai musu nasiha a zo a zo na cikin su ai musu nasiha na sha ba da misalin akwai wani malami ga cikin malamai da'awa shi abin da yake in zai je masallacin da yake daga inda gidansa zuwa masallaci akwai nisa a kafa yake tahiya a saman hanyar sai in zai tafi akwai ta fara ta yan daba ta mashaya ba abin da ake sai sha in ya biyo sai ya tsaya ya musu sallama assalamu alaikum haka yake yi inda aka amsa inda ba amsa ba in ya dawo wani lokaci da abin wani abu cikin sai dauka ya ba su sai ce wannan to a dora shayi har ta kai inda an fara jin kunyan malam in ya biyo ana sa a ci to kuma ga ustazu nan ga ustazu nan eh sai samu dan dama lokaci in ya biyo kuma sai dan zauna na musu nasiha har ya jasu a jiki kan ajima gaba da malam duk dabar ta watse ta kuma makaranta a nan wurin aka asasa makaranta da masallaci kuma aka samu malamai masu karantarwa a cikin su da ya ce ‘yan daba ne mashaya ne ya ƙali su za ta abin zai yi to wannan musulmin ya kamata mu ma mu samu matasa to sai mu dinga ɗan fi da lokaci irin fadodi a dinga ɗan ke ziyara to sai a dinga nuna musu kamar ita duk gaba da akai su kiyama a kai mutane ka sa wani lokaci eh a kai mutane kiyama kuma a nuna musu aljanna eh a kai mutum a sa su cikin aljanna duk abin da kake nema ka bari ka shiga aljanna linkin ba linkin Allah zai baka to ina tabbata muku in muka bi irin wannan strategy ko za a ci nasara da dama daga cikin ƴan uwa matasa su dawo makaranta anan ma za a dinga yin karatu to yanzu kowanne mai nadibin mi zai samu a ciki kowa ya dibin mi dala nawa zai samu ana mutum guda ya fahimci addini ta dalilin ka yafi Allah ya baka garge na jajayen raƙumma wannan na faɗa ne wala Allah ko mu ba mu yi ba akwai masu yi cikin ku Allah ya taimaka yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar tanhauna 'anil munkar ko kuma ku yi hani akan mummuna aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum ko kuma Allah ya dora muku a shararu mutanen banza daga cikin ku fa yasumunakum su'al azabi sai su dinga dandana muku mummunar azaba a jibga muku kashi a sa muku takis a ƙara duwan a hanya kuma baka da incin zaka yi magana akan wannan ba zawo bace wallahi in mutum me kana bincikar shari'a zaka fahimci darussa da dama kai kasan nan ka dibe yanzu daga wanne tawatawa duwan nawa ke da kai get duwan nawa ke da kai na duwan daga wanne tawatawa get nawa ke da kai na duwan Allah kalli guda uku manya manya ko hudu ne ma na mun banta ba tsakanin hudu ko uku kuma duk inda ka zo sai an caje ka wannan ba zama bace sannan kuma babu in aka amshe maka kayan babu inda zaka je ka kai ƙara eh ba inda zaka je ka kai ƙara kaga wannan duk yana cikin la yasumannakum su al'azab sai Allah ya ce muku azaba to kuma amma masu hankali ke gano cewa wannan musiba ce sai a ƙara maka takis a ƙara fatanta a ƙara kaza a ƙara kaza a ƙara kaza kuma ba abin da aka yi muku summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum sai kuma a samu mutane daga cikin ku zababi mutanen kirki aramomi da malami ta addu'a suna zubda hawaye kuma Allah bai karba saboda an daina umarni da aikin kwarai an daina hani akan mummunan aiki sai yake cewa la ta'murunna bil ma'rufi ko dai ku yi umarni da aikin kwarai wala tanhawunna 'anil munkar ko kuma ku yi hani akan mummuna aw la yab'athanna Allahu 'alaykum man la yarhamu saghirakum ko Allah ya aiko muku wanda ba zai tausaya wa ƙaramin yaro daga cikinku ba wala yuqiru kabirku kuma baya girman manya ko Allah ya ya sanya jagorancin ku akan wanda baya tausayin ƙananan yara sannan kuma baya ganin girman babba wannan hadisi malamai su yi maganganu a kansa musamman ma Nasiruddin Al-Albani da sauran malaman hadisi suna gani wannan hadisi bai da inganta ba suna gani wannan hadisi bai inganta ba sai dai akwai wasu sassanin hadisai wasu maganganu daga ciki wanda ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan lafazin jero tun daga farkon sa har ƙarshe ba sha Annabi sallallahu alaihi bai faɗi wannan maganar ba amma dai akwai wasu maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai qala ce wa fi mu'jam at-tabarani ya zo a cikin mu'jam at-tabarani wa ghairihi da wani sa من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما daga hadisin Sa'id dan Jubair daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma taffafat ma taffafta qaumun kaylan wala bakhasu mizanan illa mana'ahum Allahu alqatara ba wata al'umma da za a wayi gari su dinga tauye ma'auni ba sa cika mizani ba sa cika mizani suna tauye ma'auni suna kuma rage mizani face sai Allah ya hana musu ruwan sama duk al'ummar da aka samu cewa ba a cika ma'auni a cikinta wannan ma'aunin fa in kasuwan mu da dama suna kwabsawa mala ana ganin kamar ba wani abu bane duk abinda Allah zai ce wailun akan sa malam ba karami bane ubangiji fa cewa wayrul lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ubangiji ke cewa wayrul lil mutaffifin bone na azaba ya tabbata da mastoyi ma'auni duk mai tauye ma'auni Allah ya ce azaba ta tabbata gare sa suwaye التي الذين يتكالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورة وإن إذن ذا سيروا متاني وسنا رجيوا أما إذا سكجي سياكم سنا تكوا وجن أو yanzu daga cikin ‘yan kasuwanmu akwai wani za su zo odar kaya ko hatsi ko shinkafa sai ga an zaka nan an bude ta kuma an sake awo a zube ta gaba ɗaya ƙasa kuma a sake sa cikin buhuna ba ku fahimta ba me suna wannan abun tauye ma'auni an aure 10 kilo kaza sai nan kawai sai a zaka a bude ta sai a saki wannan duka cikin toye ma'auli Allah ya kare mu Allah ya kare mu to annabi ce ba wata al'umma da za ta dinga toye ma'auli a cikin ta kuma suna rage mizani alkai abin nan alkali daban almizan daban alkalishin duk abin da za a dauko da tiya a auna ko kwano ko kuma makamanci ko lita shine alkai amma almizan abin da za a dora a ma'auni zai bada kilo kaza yanzu fa akwai misali masu sai da wasu abubuwa irin masu awo da kilo sai abin da za a auna maka hadda yaunin robot da za a sa hadda take aure ta kun fahimta sai ta ba kaya bace misali ka je sayan pump da sai a dauko eh kilon haida ya kamata a san ita yaunin roban nawa ne ko to in za a auna idan abun zai kara da yaunin robar har da yaunin robar kai baka zo sayan robar ba ka zo sayan abin da ke cikin robar ne fahimta idan in za a auna ya kamata a ce ya ya huce yadda zai ba da abin da ka je saya saboda akwai wani roba akai to amma sai ga an tara shi daidai daidai kilon misali wannan duka ya cikin toye ma'auni ne wannan ya cikin almizan to duk wanda aka samu da irin wannan al'umma da aka samu da wannan musibar to to Allah yana yana hana ruwan sama wama zahara fi qaumin fi qaumin zina ba wata al'umma da zina ta bayyana a cikin ta a dinga yin zina kiri da muzu illa zaharat fihimul maut fate sai an yawaita mutuwa a ciki ko mutuwa ta ba zata kai kurabu da mutuwa a ce maka ya mutu wannan abu akwai tsoro a kasuwa nan kana tare da mutum gan kun rabu a ce maka ya mutu to wannan daga wata ukuba ce ta inzina ta yawaita a cikin ta yawaita a cikin al'umma kuma daga cikin addu'a da manzon Allah yake yi shi Allah ya kare shi daga mautul fuj'a mutuwa ta kai tsaye ba ta da dadi eh ka nemi Allah haka dan yi jiya a karkare maka su banka. amma kaga rizqin nan ba mai mai son ta kaga ne ni daga sai ban son ta mutuwa kan sai an tahi amma dai a dan samu a dan a samu su kafaratu ko masha Allah wa ma zahara fi qaumin riba illa sallata alaihi sallata Allah alaihim aljunun ba wata al'umma da za a dinga ta'ammuli da riba ana cin dukiyar riba face Allah ya yawaita mahaukata a cikin su duk al'ummar da kaga ana yawaita cin riba to Allah zai yawaita mahaukata a cikin wannan al'umma wala zahara fi fi qaumin alqatl ba wata al'umma da za ta yawaita kashe-kashe ana kashe rai ba doke rai kamar wani abu ba yaqtulu ba'dhum ba'da sashe suna na kashe sashe illa sallallahu alaihim aduwahum face sai Allah ya dora musu makiyinsu duk al'umma suna kashe juna misalin kudin arewacin Najeriya mala su da kansu suke kashe junansu ko musulmi ne musulmi ne suke kashe ƴan uwansu musulmi kuma Hausa fulani da Allah ya tashi sai Allah ya dora musu wanda makiyinsu su suka zabe shi amma kuma sai zaman to makiyi gare su duniya ba su tsana kamar kamar shi alkulli na Allah subhanahu wataala yace wala zahara fi qaumin amalun عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخصف ba wata al'umma da da za a yawaita aikin mutanen annabi Lut luwadi namiji ya zo ma namiji mace ta zo ma ƴar uwarta mace illa zahara fihim alkhasf ce sai an yawaita kisfewar ƙasa a ciki girgiza gidaje su dinga roshewa ana ambaliya kusan mun yanzu fa a ƙasan nan a kundin tsarin mulkin mu wanda ya shude da muna fatar a sake a sake masa fasali da ikon Allah a dokar kasar nan ba wata doka da take hukuntar da dan luwadi in kai luwadi ba wata doka a gwamnatance da da tace ga abinda za a yi ma wanda ya luwadi babu an taba samu wasu yara mata ku suka yi wannan iskancin suka yada a duniya aka gansu nan Niger a ƙarshe da aka yi su kotu abinda shi jujun ya faɗa shi ne cewa babu wata doka da take bayani kan wannan iyari abinda za a yi musu za su tara ne sun yada a yanar gizo amma abin da suka yi babu hukunci a kai an taba wani mutum shi ma da ya zo wani ɓarawo ne fa da ya saye sata jaki ne satar jaki aka ta za a ta da shi shari'a irin ka sana kai mutum kafin a kai shi gidan kwasu a kai mutum shari'a na tura shi a ɗan bar shi ɗan hutu ko to sai ɗan kwasu suke tambayi sa kai wane mi ka sata nan fa Niger sai ce shi jaki ne ya sata ka ce fa yanzu in aka je ka ce ma alƙali kai satar jaki kai me doka za a yi kuma ga manyan barayi ta ala musu zinina ziniya kowa ya ce sun ci kuɗin ƙasar nan kai da jaki an kaka an liƙe ga su suna can ana ana escortaking su da motoci sai ce to miye mafita sai suka ce wasa idan ka zo wajen alƙalin ka ce kai ba satar bace ka tafi ba su gane ka bane ka tafi neman jakar ne da aka zo juya ce to kai kai ne barawon jake ce kai dade ba sata bane tafi ba yace na tafi biya dan rage zango ne wajen jakar sai ya shiru ya kalle su shi babu wata doka ba wani abu da za a yi maka ba ba hukunci a dokaccen ƙasa babu na bani jirgin kusa ba wata doka to in kuma akwai mijin jakar in mijin jakar ne ka wani ƙara sai in jiya to kaga wannan musiba ce wannan musiba ce ala ta luwadi kashe mutum ake kawai idan ga mutum dan luwadi sai a kashe sa Allah ya rufa mana asiri to duk al'umma da kaga an yawaita luwadi a cikin ta Allah zai dinga kiskewa ta ambaliya a ciki وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم با وتا الأمة ذات بر aikin Allah na da'awa umarni da aikin kware hani akan mummunan aiki face sai face Allah ba zai daga aikin su ba duk abin da su Allah bai bai tsaya sa ba ba daga ayyukan su sama wala walam yusma du'a'uhum kuma za a ji addu'ar su ba ba wata addu'a da za su roki Allah Allah ya karba ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن أشعث أن عبد الرحمن بن زيد أن أبيه أن سعيد به ابن أبي الدنيا يا رويت وانا حديثي دقى إبراهيم أن أشعث دقى عبد الرحمن أن زيد دقى بابنسا دقى سعيد أن جبير دقى سعيد أن أن جبير يكاو وانا اللفظين وفي المسند يا ذو المسند الإمام أحمد وغيره دون للتاكم وانا باشيبا من حديث عروة daga hadisin Urwa an Aisha daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah ya shiga aguna sallallahu alaihi wa sallam wa qad hafizahu an-nafs fa'ariftu fi wajhi annahu qad hafizahu shay'un da ya shiga yana gaugawa yana mai gaugawa a rayuwarsa sai na fahimci a huskar cewa annabin Allah yana sauri ne amma takallama annabin Allah bai bin magana ba hatta tawadda sai da ya arwalla wa kharaja ina kallon sa ya shigo gida ni fa Aisha annabi bai bin magana ba wa wa kharaja kuma ya fita yana fita sai ya basallaci falasiqtu bil hijra bil hujrati sai na na mallake wa daki na saboda dakin ta da masallacin annabi kana jin abin da ke faruwa duk da jihohi miye sakon da manzon Allah yake so ya ya faɗa yana cikin gaggawa haka har ya shigo bai mata magana bai kalle ta da sauran kasan mace tana bukatar ka dinga ka dinga yaba mata da kula mata cikin duk abin da take take aiwatarwa ina fatar mun fahimta mace na son ka, ka dinga nuna damuwa a kanta ko gobanta ko da ba ku yi aure ba ko da soyayya ake fa in ka in ka dan wani baka kira ba zaka ga duk ta bata ta shi damuwa Allah ya rufa mana asiri wani malami ke cewa ita mace ce ta kai tab tana gidansu ta halaka kwana kawai saboda waya tsabar waya ana kata kuma musibar ta hana maka kwana yake cewa sai ya shiga masallaci ni kuma sai na falasiqu bil hujrati sai na mallake wagina fa sa'idal minbara sai ma'aikin Allah ya taka minbari fa hamidallah yawa Allah godiya wa asna alaihi bi Allah thumma qala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da dokaka yaqulu lakum Allah yana cewa da ku murru bil ma'ruf ku yi umarni da aikin kware ku zamanto masu umarni da da aikin kware rufa aikin kware wuya al'amari gare shi a kasar nan ba ka bane wallahi akwai waya yanzu misali ka dibi jama'a wai wai an malaman kasar da sun taba zuwa ka wajen karuwa a musu wazi ba yi bare bane za yi eh ka tare karuwa kana mata wa'azi to to yanzu wanda ga san zai ce ko malar shi ba shiga daga ciki ne gudun wannan abun sai ya sa mutane ba sa ba sa wasu aikin da ya kamata wallahi lazim amma akwai mutane da in dai zaka bi zaka bi zaka bi yadda Allah ya ce ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wallahi za su saurare ka wallahi da za su saurara akwai mutane da dama rishin ba mai faɗa akan su ne da ana jayo su a jiki ayi musu nasiha wallahi sun gyara ko ba bari duka ba za a dan khaffafa cikin wasu ababe Allah ya datar da mu so madan khatam kasuwa suke shiga suna wa'azi kasuwa kasuwa suke shiga suna wa'azi kasuwa ake wa kan kasuwa yake cewa mun rubil ma'ruf ku yi umarni da aikin kwarai wanhau an wanhau anil munkari kuma ku yi hani akan mummuna duk abin da bai da kyau al munkar shi abin da zaka kyamaci kaji tsoron a ganka kana yi abin da duk in kaga wani zai ganka kana shi zaka ji wani yauni to abin kyama ne aga ne qabla an tad'uni fala astajib lakum tun gabanin ku roke ni ban karba muku ba ku dinga wannan aiki kuna umarni da aikin kware kuna hani akan mummuna tun gabanin ku fara roƙon Allah baya karba muku wa tastansiruni fala ansurakum kuma ku nemi taimako na da agaji na bazan bazan agaza muku ba wa tas'aluni ku roke ni wani abu fala u'tiya kuma zan ba ku ba ashe rishin yin umarni da aikin kwarai da kuma hani akan mummuna na daga cikin abun da ke sa mutun yayin addu'a Allah baya karba haka jama'a dukkanin mu zamanto masu al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kuma haka Allah da wannan nufa Allah ya yabe mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ce kun zama ta mafi alkhairin al'umma cikin duniya dalili kuna umarni da aikin kware kuna hari akan mummunan mummunan aiki wa qala wa qala al-imri az-zahidi al-umri az-zahidi ke cewa inna min ghaflatika an nafsika na daga cikin alamar cewa ka gafalar da rayuwarka akan karan kanka wa iradika anillahi da kuma kauda kai ga Allah subhanahu wataala an tara ma yuskhitu Allah tatajawazahu kaga abinda ke bata wa Allah abinda yake bakanta wa Allah abinda Allah bai shi kaga ana yi kuma ka wuce baka yi magana ba na daga cikin alamar cewa ka gafala game da abinda Allah ya turo ka akai yi duniya da kuma yake nuna cewa ka kauda kai game da Allah subhanahu wataala kaga abinda Allah baya so yake bata wa Allah subhanahu wataala kuma ka wuce baka yi magana akai ba to kowane abu ne ake magana akai jama'a eh kowane abu ne ake magana ba kowane abu ake magana kun ba kowa bane yake magana li kulli makan maqalin wa li kulli maqalin makan kowace magana akwai inda ake fadarta kuma kowane huri akwai abin da ake fada akan a hurin li kulli maqalin makanin wa li kulli maqalin makan idan misali idan mai martaba yayi wani abu sai ka zo abin bari kana cewa kaza da kaza in babin nusah ka je ka tarar da shi haka ne shugaban kasa ya wani abu ka zo kana kuskure ne ka zo a lasfika kana kana gayin maganganu akai mahaifinka ya wani abu zaka zo abin bari masa ka ce baba kai ka ji tsoron Allah haka annabi Ibrahim yayi ya abati liba ta abudu aishi daga shi sai shi ne fa eh ka lura daga shi ne sai baban ya keɓanta da baban ne yake masa nasiha ko duk annabawan Allah ake so umarni da aikin kwarai annabi Ibrahim babansa ne fa ga yana yin abin da ba daidai ba lokacin da bai ke cikin mutane sai ta ya qaumi amma da yake banta da baban sai ta ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a wala yughni anka kana yadullu ala annahu infarada bihi ce ya abadi la ta'budu ash-shaytan mun fahimta ko kaga wannan nasiha ta tsakaninsa da da mahaifin ashe matsayinka na ɗalibin ilimi akwai abin da kai tsaye ake ake fitowa cikin al'umma a shirya magana a kansa yanzu misali sai mutum ya shigo masallaci sai ya yi sallah kana ganin sa yayi ba daidai ba kuma ka san yana sallah a masallacinka yayi kurakure masu dimbin yawa yanzu al'asar in ka zo zaka tashi ne kai masa kai wa'azi ka ce to jama'a ba ku iya sallah ba kuna kaza da kaza da kaza ai ya san da shi gawa me ya kamata shi ne ka kebance da shi Allah ya ji kamala Abdul Qadir Allah ya gafarta masa bambantawa wataran mun yi sallah da da wasu mutane a wani masallaci nan cikin garin sai lura cewa wani ya shigo masallacin yana wasu awabe mun tashi zamu da sai ce malam jirani sai ya kebance da wancan mutumin ai abu kaza malam ai da kaza annabi kaza ya karanta kaza abin ya siga ne ya birga ne da duk ɗaliban ilimi muna yin haka ko to wallahi da mun gyara wasu ababe da dama wai ga mutane ba ku jahilai wa zai zo ya kana kira mutane jahilai wa zai zo ya karatu da Allah tsakani ba da Allah zaka ja su ne a jiki ka nuna masa shi ba mutum ne mai kima daraja ka girmama da shi cikin girmamawa darajantawa ka nuna masa kurakuransu kuma ga abin da yake daidai kuma ka dauke shi min babin nasiha ba babin ba kana son kai masa gyara dan ka mutu aka ce ai na gyara ma wani a babin kai wa dan uwanka nasiha to da muna yin haka hatta wa junanmu da muna yi to da abubuwan sun yi sauki a rayuwa Allah ya datar da mu sai yake cewa wala wala tamur wala ta'mur fihi ba za ka yi umarni ba a cikin sa wala tanha anhu kuma ba za ka yi hani akan sa ba khawfan mimman mimman la mimman la yamliku darran wala naf'a saboda kana da jin tsoron wanda baya rike da cutarwa ko kuma amfaninka baya iya amfana da kai balantana ya cutar da kai wai dan jin tsoron kar a ce wane ya matsa wa mutane ko wane yayi laifi malam wane akwai sa'ida nu gare sa to ai haka ne duk annaban Allah kusa da gare su to ai sai an ga abu ake wa'azi a kansa eh sai an ga abun ne ake wa'azi a kansa ya in ba ai da me za a yi wa'azi kuma ai gyara kayanka bai taɓa zamantowa sauke mu raba ba وقال yake cewa man taraka al'amra bil ma'ruf duk wanda ya bar umarni da aikin kwarai wannan haya anil munkar da kuma hani akan mumuna makhafatan min al makhluqin dan jin tsoran halittu mutane nuzi'at minhu ta'a Allah zai tirda aya a zuciyarsa nuzi'at minhu ta'a za a tire da'a wannan mutum ba za a dinga masa da'a ba ba za a girmamar da shi ba wai dan kana son a ce a'a ai kai ba ruwanka da kowa ba ka saban kowa ka sa ko wannan shi kawai sai ce ha mu ba mu kowa wa azire kawai da to da me kai karatu ta ani man saba kowa da kowa mai isala ta yi isala ta mai dariƙa dole in ka zo babin karatu in karatu ya ka duk abin da yake kuskure ko ana ku ne faɗi kuskure ne a gyara amma kuma kaga kuskuren ba haka magana akan sa shi kansa laifi ne shiru akan kuskure kansa laifi ne السكوت عن المعصية معصية السكوت عن المعصية معصية kaga saban Allah kai shiru akan wannan abun shi ma saban Allah ne mun fahimta Allah ya datar da mu yake cewa nuzi'at minhu ta'a za a cire da'a akan sa walau umira walad walau umira waladuhu ko walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqihi da zai umarci ɗansa ko ɗaya daga cikin bayunsa, to da sai rena haƙƙinsa ba zai masa ɗa'a ba. In ka ga umarni da ake ƙware ba ka yi, to ɗiyanka ma yana da wuya su dinga maka ɗa'a, saboda ka bar wani abu na na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa zakar al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadisi Qais bin Abi Hazim qala qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Tun da muka fara karatu sai mun ka zo da magana Abu Bakr as-Siddiq ko? ya su wajen karatu ba su wajen rawaito hadisi ba ba sa dan wajen aiki ne suke ka san malamai ibnu taymiya raba malamai a cikin littafin sa al-farqu bayna awliya illahi wa awliya ash-shaytan malamai asnaf ne malamai kala kala ne malamai kala kala ne daga cikin sifar su akwai wanda su su shiga fagen da'awa ne saboda wata manufa akwai wanda shira shiga da'awa ne saboda wata manufa yanzu ba akwai wanda ya ya mai da kansa ustazu ya shiga ustazanci ne ba ba don komai ba saboda ƴan mata sun fi son ustazai ba ga bane ka san daga cikin abinda Allah ya yi wa ustazai shine akwai dokar wanka akwai ya kare hula kuma akwai guga gare su wannan kuma a'a saboda shuhura saboda kawai a san sa wannan kuma a'a dan ya samu kusanci da sarakai da masu kuɗi haka ne kowa da yare da shiga wannan kuma kawai dan ya samu yardar Allah subhanahu wataala to duk wanda shiga da wata manufa a harkar da'awa ba zai kira cimma abin da yake so ba kuma siya walakanta wannan abu wannan abin siya walakantar da shi shi yasa wala suke cewa hubbu zuhur qabla az-zuhur yamna'u az-zuhur son a sanka tun kafin lokacin da ya kamata a sanka yana hana a sanka kun ji da kyau son a sanka tun kafin lokacin da ya kamata a sanka yana hana a sanka Allah ya dace da mu sai yake cewa ayyuhan nas inji abu kake ya ku mutane innakum tatluna hadhihi al-aya lalle ku kuna karanta wannan ayar a Qur'ani wa innakum tad'unaha ala ghairi mawadi'iha kuna dora ayar a inda ba wurinta ba wace aya ce ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum wannan ayar kuna karanta ta kuma kuna dora ta inda bai kamata ku dora ta ba ma'anar ayar ya ku ya ku suka imani da Allah alaikum anfusakum ku iya kanku la yadurrukum man dalla idha tadaytum kad ya rudar da ku wanda ya bata dan kai ka shirya dan kana mutunan ki kaga mutun mutunan banzana abinda ke ba na ba na kirkin ba kakka damu ba haka ba take ba haka ba yake aya take nuhi ba shi bane ma'anar ayar an tambaye daura Allah ya cika su ba dan ya mutu ba aka ce malam wai wannan ayar alaikum anfusakum take ne ce kowa shi ta kai ne kowa shi ta kai ne yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah yana cewa ya kuna cewa innan nas lalle mutane idza ra'au adh-dhalima idan suga mutun yana zalunci falam ya'khudhu an yadihi basu hana shi yin zaluncin ba وفي لفظ أو لفظي إذا رأوا المنكر إذا سقى أبن كاما ولم يغيروا بسطنزا شبا يوشك أن يعمهم الله بإقاب من عنده كلن يسوره ألا يقمي صدق وتأذاب دق وجنسا إن حرزق متنين سابن الله dan uwanka abokinka zai sabo kana gani kuma baka yi masa nasiha baka yi masa wa'azi baka lurar da shi ta kale sa tunda kai a baka yi tunda kai ka baka yi shikenan shi tai ta kai sa shi da Allah shine wannan maganar kuskure ce fa yace to kadan yayi saura Allah ya hade ku da azaba daga wajensa wa zakara al-auza'i an yahya bin abi kathir an abi salmata an abi hurta radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu cewa idza ukhfiyat al-khati'ah idan aka boye sabo in mutun ya boye sabansa baya yi a fili ko al'umma tana kuskure sabo amma a boye lam tadurra illa sahibaha wannan sabon bai cuta da kowa sai mai yinta in mutun yana yin sabo a boye zinibin kawai laifin shi ya shafa amma wa idza zaharat in kuma har abun ya fito fili ya zaman to ruwan dare ga duniya falam yughayyar kuma ba a hana wannan abun ba ba a canza shi ba ba a yi wa'azi ba a kansa darratul amma sai abin ya cuci dukkanin ya shafi dukkanin al'umma baki daya wannan shine fadar Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa dhakara al-imam Ahmad an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yace tushaku tushakul qura kadan yayi saura da alqarya an tukhraba a rogaje ta a tarwatsar da ita a daidaitar da ita wahiya amira bayan ana zaune a cikin ta kadan yayi saura da alƙaryar alƙarya wani gari da ba a umarni da aikin kware kuma ba a hani da sabon Allah wannan garin kadan yayi saura duk yawa al'umma to sai Allah ya tarwatsa al'ummar daga koda suna cikin zaka ga an sa rikici tsakanin su wannan bai shiri da wannan wancan bai shiri da wannan wannan malami ne na adawa da wannan wancan jahili ne adawa da wancan wannan shi kanshi halaka al'umma ce daga lokacin da al'umma ba ta ba ta ga maciji aka ce wannan al'ummar ba ta shiri to an samu matsala yanzu wannan abin da muka bari muka dawo kowa kokarin yake da kungiyarsa addini abin fartikinsa muka bar addinin Allah sai Allah subhanahu wataala ya tasar da kiyawa junan mu kana da'awa ina da'awa amma in aka ce zaka yi wa'azi ba zan zo ba an yi lokacin da fan anan Niger tsakanin ina zancen kungiya ta ƙasa ba wai zan jiha ba kungiya ta ƙasa gaba ɗai akwai malaman da ba sa ga maciji wannan sunni ne wannan sunni ne duka ahlus sunna ne amma ba sa hawa minbari guda su yi wa'azi saboda wannan yana kungiya kaza wannan yana kungiya kaza kai wannan ba azaba bace dan Allah a matsayin ku na ahlus sunna kuna da'awa iri daya akan manhaji guda alqur'ani was sunna kuma a ce ba kwa iya zama huri guda dan wanka ahlus sunna wannan wallahi azaba ce Allah yake muna a ce in kaga dan uwanka da'i mai da'awa kana kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga Allah amma in ka ta kira su sirrin ka ya baci na rance da Allah wannan azaba ce Allah yake muna Allah ya hana maka jin dadi ka kasa natsuwa dan dai kaga wani shi kansa azaba ce daga lokacin da aka waye gari a zuciyarka akwai mutum da in aka ambata baka jin dari to tabbatar ka sani ko baka sani ba Allah yana maka azaba ne mun fahimta azaba ce Allah yake muna kila sai aka ce da shi wa kaifa takhrubu wa hiya amira aka ce ya za a yi garin ya lalace ya ɗaiɗaice ya salwance bayan ana zaune cikinsa ana rayar da shi ƙala yake cewa idza ala fujjaruha abraraha idza ala fujjaruha abraraha wa sada alqabiyatu munafiquha daga lokacin da fajirrai suka daga mutanen kirki fajirrai suka daga mutanen kirki sannan kuma atwaye cikin kabilar munafikai ke jagoranci to an samu matsala mm an samu matsala wannan garin ya tarwatse Allah ya rufa mana asiri wa zakara al-auza'i auza'i ya ambata an hassan bin atiya an nabi sallallahu alaihi wasallam qala iga cewa sayadharu shiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfi al-mu'minu fihim kama yastakhfi al-munafiqu fina al-yawma la haula wala quwwata illa billah annabin Allah yace sayazharu shiraru ummati ala khiraru ala khiyariha ashararun mutane mutanen banza za su bayyana akan al'ummata cikin al'ummata su bayyana akan mutanen kirki gari da an san ko mutanen kirki ne akai sai a wayi gari a wayi gari mutanen banza sun fito fili hatta yastakhfi almu'minu fihim sai a ga ku mutum mai imani yana buya a cikin su kana jin tsoron a ce ga ka can kai mai imani ne yanzu fa hatta kai taka akwai wuraren da ba iya yin wa'azi kasan nan ba ka bane kai tun da kai ka taɓa ji an ce an yi wa'azi face public a tambaya ne kida kun taɓa ji to yi wallahi ko aljinu ma taɓa ji su yi wa'azi ko aljanu da aljanu ba su taɓa wa'azi a can ba amma duk wani dan duniya in yazo zaka za a tallata ayi sanarwa gidan radio ayi posting ana tallata a fi kowa ya gani wannan shi ma Muhammad da to malamai ba sun zo sai a kai su masallaci kun ba sai a karewa azuma wani bai sa an yi ba amma wallahi akwai wuya wani wani wani mawaki ko wani dan film ya shigo kasar nan ko nan garin in kana mutanen garin nan kashi biyar kashi hudu duk suna labarin shigo shi sai malami shahararre mutumin Allah bawon Allah rabbani ya shigo karba garin da mutum biyar bai huce kashi 100 da labarin ana wazi hadisi abunda hadisi yake bayanin kidan fa jama'a Allah ya rufa mana asiri yace kama yastakhfil munafiqu fina al-yawma kamar yadda yau munafiki bai fito a cikin ya buya kusan zamanin manzo Allah a Madina munafikai a waye suke to yau kuma gashi ta kai ta kawo munafikin a fili ake yin sa annabi munafikai sun wahala da shi wallahi ya wahala hannun munafikai sai da kai Allah da ya ga abun yawo manzon Allah yawa sai Allah ya masa wahayi da wane da wane da wane da wane da wane da wane munafikai ba ka Allah ya fada ba wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim salatuhumul adu munafikan kenan humul adu sai Allah ce qatalahumullahu tini Allah ya tsine musu albarka tini Allah ya tsine musu albarka Allah ya rufa mana asiri wa zakara ibn abi dunya min hadis ibn abbas yarfa'uhu yana daga hadisin zuwa ga manzal sallam qala yake cewa ya'ti zamanun yazubu fihim qalbul mu'min kama yazubu al-milhu fil ma'i ila mimma zaka ya rasulullah qala mimma yara min munkar la yastati'u taghayyirahu annabin Allah ce wani lokaci wani zamani zai zo wa al'ummata za a zo wa al'ummata akan wani lokaci yazubu fihi qalbul mu'min kama yazubu al-milhu fil ma'i wannan zamanin zuciyar mai imani za ta loshe kamar da idan aka sanya gishiri cikin ruwa yake loshewa za ta kamar zai zaman to bai da wani courage da wani karfi da wata kuwa idan ka san gishiri da ya zaci cikin ruwa yake yi narkewa yake yi ko aka ce ya manzon Allah me zai sanya zuciyar musulmi ta kare haka qala yace mimma yara min al-munkari saboda irin abun da yake gani na saban Allah la yastati'u taghayyirahu bai canza sa yana ganin saban Allah ma bai da halin canzawa sai gaske wani lokacin ma shugabannin nan masu doka da oda su ne ke yin abun yanzu fa bari dan tona wani asiri fa ai wadan lokaci misalin ladin haka ana tayar da mutane ana shaye-shaye da aka dan kawo wani SPGI ya zake dan fara bincike aka dan fara abuwa bai sai gano ashe har da manya suna zuwa can kai malam masu cewa article kaza ya ce har da su suna zuwa can kun bayyana al'afiyar da kai akwai wuraren da ba sa su kansu sojin ba sa iya shiga wani suke saboda manyan ne ke can wannan ba musiba ba ce akwai wasu shugabannin da fa zai zai ya shayo ya taya kwalbe ya daka mai gane gidan sai hana mai shiga mai gane shi wai kuma shi ne shugaban kuma gane shi ne yake sannan ana iskanci wallahi muna fata nan daga baya kamata wallahi ku ta karatu ku yi karatu kuma ku nemi kuɗi kuma kakku yarda a yi siyasan ba da ku ba ku shiga don ku kawo gyara cikin al'umma a samu shugabannin mu su ne limamai kuma su ne shugabannin ne zai zo yayi turanci ya ce kaza da kaza kuma zai karanto dokar Allah ya fada shikenan kawai eh abun akwai shawa ko a ce yau gashi misalin a ce ga gwamnan garin ku ko kuma prefectin garin ko merkin garin ku ya tashi yana magana da larabci ya koro hadisi yace wata kare ibn abi duniya shi ma ai akwai dadi ko eh kuma ya fassara da turanci ba abun akwai shawa akwai dadi amma abun ban haushi da take ci wallahi alazim wasu daga cikin jagorin mu ko isti'aza ba su iya ba isti'aza wannan a'udhu billahi ba su iya ba kai akwai wanda ma yace musulmi musulmi bai iya da gubu musulmi musulmi kada Allah aiki da bude kai mutane ba Allah ya rabu nasiri hadisi na kashe zamu ambata ko lokaci yayi ya kare saura minti biyu to mu bar sa sai mu tashi akan hadisi al-Imam Ahmad yardar Allah subhanahu wa ta'ala ayo naga an dan yi gudu kadan ko yo an dan yi gudu abinda mun ka fada mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara wasu sunayen Allah al-Hayy al-Qayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk me wata bukata ta alkhairi Allah ya biya muna akwai sai wasu kasa wasu ga ce ban cika sa gobraye cikin addu'a wani cikin zamu fara da iko Allah Allah ka ji tausayin gobrayen mu aura kawar da su da mata na gari Allah ka ba su mu'minatin qanitatin Allah ka ba su taibatin abidatin ka ba su abkaran ba sayyibati ba Allah sai ka ba su abkaran Allah ka bura jagoranci duniya da alkiyama wannan kasar ta mu Allah ka tsare ta Allah ka tsare mu gabas da yamma kudu da arewa duk abin da yake alkhairi gare mu Allah ka sada mu da shi shari kuma Allah ka kare mu da shi malam mu Allah tsara wa rayuwar su albarka ɗan kasuwa mu Allah tsara albarka a kasuwancin su duk wanda ke cikin wani aiki nasa da yake yi Allah ya sanya masa albarka a ciki wanda bai da aikin yi kuma Allah ya ba sa mai albarka Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh